الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وتابعين من الهدي إلى يوم الدين هكذا الولاية العظيم الحمد لله za mu ci gaba da karatun kokon sa'i ina ne za a tashi matsalatun bismillah rahman rahim mas'alatu ga wata mas'ala ga wata mas'ala mutlaqu nahyi la hazri kat tanzihi ala al-asahi fil ladhi alayhi jumhuruhum yudil fasada shar'a wa qila bal ma'ana wa qila war'a in ada qala sullami aw tamarruhu li lazim al-amada hal wa nahyu lil hali kat tadawwuri bil kasbi la yufidu inda al-asahi وقيل بل يدل الفساد مطلقا والفار في عبادة قد انتهى والمعنى مطلقا رأن أمان قال وما للعين يستبان فساده لكونه لم يشرع ويكون الصحة إن وصفه والنبي للقبول قيل قد أفاد صحته وقيل بل يدل الفساد والنفي للذا كالقبول عنه وقيل أولى للفساد منه مطلق نهي الحذر zarar hani na haramtawa kattan zihi alal asai kai haka ma hani na akiyaya ba na haramtawa ba a hannun da yake nuna akiyaya bisa zancen da yake ya fi inganci bisa zancen da yake ya fi inganci filazi alaihi jimhuru dangane da abin da mafi yawan malamai suke kai nan a gane alal asahi ya koma ga kan tanzihi wannan kuma fil ladhi alayhi jumhuruhum ya koma kan mutlaqu nahyi al hazari an fahimta a mutlaqu nahyi hazari zarar hani na an haramta in shari'a da ta zo da cewa kaza haramun ne gare ku fil ladhi alayhi jumhuruhum a cikin abin da mafi yawan malamai suke kai kat tanzihi kamar ma hannun na cewa ku kiyaya ba a ce haramun ba amma aka ce a kiyaya alal asahi a zancen da ya fi inganci to wannan mutlaku ɗin muftada ne labarin shi ne jumlar da za a faɗa yanzu yau ilfa za da shara haka ɗin ya ba da ɓaci ya kuta cewa wannan abin da aka yi hani daga gare shi ko an yi shi ɓatacce ne shara ɓacin nasa ta ina wasu malaman suka ce a ta hukunci shari'a ba wai don ma'ana ba ko tsari a shari'a ta nuna cewa da abin da ta ce haramun ne a aikata to ko an yi shi bai inganta ba wakila bal ma'ana wasu malaman suka ce a ba wai ta fuskar shari'a ba ta fuskar ma'ana domin me ma'anar haramta abu ai a nuna ma cewa ba daidai ba ne wakila war'a wasu ka ce a ta yanda aka ajiye abu ta fuskar war'u ne a haka ɗin in ada idan shi a mutum ya koma wato idan a ce mutum ya koma ga aikata abin ƙala sulami sulami ya ce a wita marar ko koyayyu a ce zai iya komawa gare shi lilazim to inda hannun din ya koma ne lilazimin ga wani abu wanda yake ya lizince shi idan hannun da aka ya koma ga wani abu wanda ya lizinci wannan abin to lalle wannan hannun ya hukunta bacinsa kala sulami malam sulami ya ce a witamal ruju'uhu ko ko ma zama yana yiwa a ce ya koma lilazimin ga wani abu wanda yake ya lizinci wannan abin to sai a yi hukunci da cewa abin ya ɓaci auma da ko ko wani abu wanda yake ba hariji daga gare shi ba ba daga waje yake ba a cikinsa yake abin da yake a cikinsa yake wannan kenan cewa da abin da aka hani daga gare shi inda hanin ya koma ga wani abu wanda bayan da za a yi a raba wannan da shi to haka ya nuna bacin abin ko an yi sullami a nasa ƙaulin ya ce koma ya yi zamo akwai yiwuwar ya koma ɗin ko kuma ya zamo hannun ya koma ga wani abu wanda yake a cikin wannan abin da aka hani daga gare shi ba wai daga waje yake ba to sai ya nuna ɓacin abin wani ayyulil hariji amma hani in ya zama ga wani abu na daga waje wato na sulami din da aka faɗa shine ibn abdussalam shehu abdulaziz ibn abdussalam wanda ake wa kirari ko ake masa lakabi da sultanul ulama'i wanda shi an haife shi hijira ta 577 yau fatin hijira ta 660 a wato ya rayu a duniya shekaru 83 ya yi shekaru 83 a duniya ya malami ne babba wanda ana tinkaho da shi a fagen ilimi to shi ne ya ce ko abin ma ya yi a ce zai koma ga abin da yake lazim wala yulil harij amma in ya zamo hani daga abu don wani abu ne daga waje ba wai a cikinsa ba ina misali katta ɗau hori bilgasili kamar a yi alwala ko alwanka da ruwan da watarsa aka ita alwala ita a kanta ai abin umarni ce da ita wanka shi a kansa abin umarni ne da shi amma yanzu kuma in aka yi ɗaya daga cikinsu da ruwan da kwatarsa aka yi kaga wannan wani abu ne da daga waje shi ne cewa daman an hana a yi kwace an hana a yi amfani da abin da kwatarsa aka amma dai shi a koyaushe an yi umarni da a yi alwala da ruwa ba da abin da ake alwala ba da ruwa ba ko an umarni a yi wanka da ruwa ba da abin da ake wanka da shi ba ruwa ba kamar wannan da aka ce an yi hali don wani dalili ne na daga waje ba wai shi ruwan ne a kansa ya gamu da wata siffa shi a kansa da za a ce ta hana a yi amfani da shi ba zama misali ruwan da aka kwata da ruwan da siyansa aka yi ta yi da in ka duba su ba wani abu nasu da ya bambanta illa dai kawai wannan siye aka wannan kuma watarsa aka to yanzu aka yi alwala da ruwan da watarsa aka ko kuma wani misali aka yi sallah a gurin da kwatan wajen aka sallah da inda yake an yi ta a wajen da kwatarsa aka yi da inda aka yi ta ba wajen da aka kwata ba dangane da sufa ai ba wani abu da ya bambanta amma illa iyaka wannan za a ce wajen kwatarsa aka yi wannan ko wajen ba kwatarsa aka yi ba to irin wannan layi fido inda al'aksar mafi yawan malamai sun tafi akan cewa haka din bai nuna ɓacin abin ba shi yasa in yi sallah a gurin da kwatarsa aka yi ba a ce sallar ta ɓaci ba illa iyaka abin da yake akwai a nan sallar ta sa za a ce ingantacciya ce amma wasu suka ce ko da yake ta inganta amma tun da ya ta a gurin da yake watansa aka yi to bai da lada gaba ɗaya aka wasu ko suka ce a ai wanda yake akwai a nan ya aikata abubuwa biyu ɗaya an umarce shi da ya ci an ce wajibi ne ɗaya kuma an hane shi ka aikata abin da aka umarce ka da shi ka cancanci lada ka aikata abin da aka hana ka ka cancanci zunubi shi yasa shi a wannan ya aikata lada ya aikata zunubi abinda ya rage sai a auna kuma a ga illa din nasa ya fi yawa ya biya zunubin da ya to sai dan samu ƙari in kuma zunubin nasa ya fi yawa sai ya zama to shi aka biyo ladan sallar gaba ɗaya ya huce kuma an ma biyo shi shine magana da wasu malaman suka ce wakila wasu kuma gaba ɗaya ma suka ce wancan ƙaunulkan da aka faɗa ba su ne daidai ba bali il fasada mutlaka a'a hai gaba ɗaya inda aka hane daga abu ko da dan dalili ne da yake daga wajiyar abu to wannan abin za a ɗauke shi cewa ɓatacce ne a kowane hali shine ma'anar idilaga shi yasa sallar da aka yi a gurin da watarsa aka yi sai ya ce sallar gaba ɗaya ma damun ba ta yi ba ba ba ta yi ba ba gaba ɗaya haka nan alwala da ruwan da kwatarsa aka yi sai ya ce alwala gaba ɗaya ba ta yi ba wal faru an ibadaci fi ibadatin kadin taka faru dinin razi ya ce a'a a nan a gane akwai abin da yake ɓangaren mu'amaloli akwai abin da yake ɓangaren ibada idan ɓangaren mu'amala ne to don an yi hani hanin da yake daga waje ne wato akan wani dalili na waje to wannan ba a ce abin ya ɓaci ba amma idan a ɓangaren ibada ne ya zama an yi hani daga gare shi saboda wani abu daga waje to sai a ce ibadar ɓatacciya ce ra'an nu'man abu hanifa nu'man ibn sabit Allah ƙara da a gare shi shi ko ra'al man'a ya ga cewa a ce gaba ɗaya bai ɓaci shi a wajensa zarar hani daga abu ba wai ya hukunta a ce abin ya ɓaci ba a ƙala shi abu hanifa ya ce wa ma lil'aini yustabanu fasaduhu abinda aka gano ɓacinsa shi a kansa li kaunihi lam yushra'in idan ya zama ba a shar'anta ba abinda za a ce ya ɓaci gaba ɗaya to shine in ya zama ba a shar'anta shi ba amma abin an shar'anta shi to duk wata sifa da aka yi shi da ita ba ta sawa a ce ya ɓaci wai fursiyata in wasu ru'i yana fahimtar da inganci idan ya zamo aka ɗauke wannan sifar shi yasa shi a wajensa aka yi aure na shiga ne to aure mashuru'i ne amma sadaki na shigari mamnu'i ne ba daidai ba ne shi yasa in aka yi aure na shigari abu hanifa allah ƙara da ya ce a wannan aure ai gatacce ne amma abin da yake akwai wata ɓanna ce aka samu sai a dawo a gyara ta shine magana shigara ko yanzu abin da ake bukata a dawo a ambaci sadaki a ba da sadaki shikenan aka haka aure ya inganta a aure da mun mashru'i ne wannan wata suwa ce kawai ta daban da ta zo a cike ta ce aka ce ba daidai ba ba ba daidai ba ya wato shi yasa a wajensa kamar a yi azumi ranar layya sai ce to a zuwa ranar layya ai daidai ne ba wai daidai dangane da cewa an umarta ba amma ba ɓatacce ba ne tunda har aka ce maka a azumi ranar layya ai ba a hani sai daga abin da yake zai iya tabbata abin da ba zai tabbata ba da Allah a yi hani daga gare shi ai ba za a yi hani daga gare shi abin da yake zai tabbata yanzu misali motar da ba inji a cikinta sai kangarwarta to ka ce da Allah ka ka tuka wannan to amma ma hannun ma bai da ma'ana ko amma misalin a motar za ta yi a tuka ta amma ba lafiyayyun taya ko ba birki ko ba giya lafiyayya to kaga irin wannan ce za a ce ka ai saboda me motar za ta iya tafiya amma ana ganin an shiga wani garari ne ko amma to da motar da ba inji a cikinta ko ko injin gaba ɗaya ya mutu ya buga ai ba ma'ana ma a ce karka tuka motar nan to da za a yi mata tuko shi yasa shi a wajen sa duk abin da aka ce ma kar a yi to yace saboda yiwuwar zai akwai damar zai yi din ne shi yasa har aka ce kai yayi abinda ba zai yi ba gaba daya ba a cewa kar a yi abinda ba zai yi ba gaba daya ba a cewa kar to wannan kenan wannan filin kabuli idan aka kore karba wanda wannan dai sabanin nasa yana da tadbiki a wurare da yawa in ana son karin bayani a kai akwai wani malami da aka yi a syria mustapha zarga professor mustapha zarga ya yi wani littafi akan wato abin nan wasu bangarori na shari'a wato wanda juzi na biyu ya yi dogon bayani akan sabanin da ke tsakanin shi imami shafi an shi imamu abu hanifa da sauran malamai wanda shi abu hanifa yana ganin fasadi da budulani da bambanci shi yasa abinda aka yi hani daga gare shi zai iya cewa fasidi ne amma baɗi ba baɗili ba amma abinda ta farko ba sharanta ba to wannan shi ne baɗili a wajen a sauran malamai yadda ya gabata gare mu a baya suna ganin ba bambanci tsakanin fasadi da budulani amma shi abu hanifa yana ganin bambanci tsakaninsu a tsakanin fasadi da bulani to a yakan zo a shari'a misala a ce wanda ya kaza ba za a karɓi sallarsa ba kamar cewa wanda ya je wajen boka zai kwana arba'in yana sallah allah bai karɓi sallar ba to irin wannan in aka ce ba za a karɓa ba me ke fa'idantarwa ya fa'idantar da cewa sallar tasa bata inganta ba ne koko ya fa'idantar da inganci ila kada fara sihatan wasu ka ce a irin wannan ya fa'idantar da cewa abin ingantacce ne tunda ai abin da ba abin da yake ingantacce shine za a iya cewa ba a yarda da shi ba a bio in ya tare hanya ai ba motar da take ajiye waje ɗaya yake zuwa ya kama ba motar da take tafiya duk irin laifin motar ka tana ajiye ba a tuka ta ba da Allah BIO zai kama ta a ai sai wanda yake take tafiya amma ya zamo tana da laifi ita ce BIO zai kama ya ce bai yadda a ringa tafiya da ita akan tituna ba ko bai yadda ya ganta a titi ta ana tafiya da ita ba sai an yi kaza sai kayi kaza sai kayi kaza sai kayi kaza sannan ne ashe dan motar nan ta yi ai tafiya da ita shi yasa shi to shi masu faɗin wannan magana suka ce to ai ita ba shari'a kamar haka take duban abu abinda dai aka ce ba bai inganta ba ma'ana abinda dai aka ce ba a karɓa ba to ya inganta amma kuma wani dalili ne yasa aka ce ba a karɓa ɗin ba shi ne matsabar wasu da yawa daga malamai wakila wasu ka ce balo ilfasa a in aka ce ba a karɓa ba ko ba za a karɓa ba haka ɗin ya nuna cewa abin ɓatacce ne ba ya nuna cewa abin ɓatacce ne wani filin za ta yiwu a ce an yi abu amma bai wadatar ba a sake wanda a nan ba a ce ya ɓaci ba amma dai cewa aka yi a sake yanzu misali kamar a cikin malikawa kamar ɗan ƙasu da ya ce wanda ya rasa ruwa da zai alwala ya rasa wurin da zai taimama to ya sallah haka amma kuma ya ce wannan sallafa kai ya ɗauka ta isa masa a'a ana bukatar duk sanda ya samu ruwa ko wajen taimama ya alula ko ya taimama ya sake ta ka hake nan kamar waccan ba ta isar ba to kalkabuli kamar karɓa ne kamar kore karɓa ne a anhu yadda aka ruwaito daga malamai wato wasu suka ce don an ce abu bai wadatar ba wannan ya nuna ingatacce ne amma bai kai matsayin da za a ce ya wadatar ba ne wasu wasu ce a in an ce abu bai wadatar ba sai an sake ai ya nuna ma gaba ɗaya bai inganta ba ya nuna ce nan gaba ɗaya bai inganta ba wakila wasu malaman suka ce aula bil fasadi min ai inda aka ce an kore ma a isarwa ya fi cancanta da a ce ya nuna ɓaci fiye da inda aka ce ba a karɓa ba fiye da inda aka ce ba a karɓa ba ta yi abu wanda zai isa amma a ce ba a karɓa ba amma da abin da aka ce shi yasa shi kore isarwar ya fi fiye da wato kore nuna haka din ya fi nuna batarwa ɓace fiye da kore karɓa ta yi misali a ce eh gidan nan na iya zama a ciki amma gaskiya bai mun ba bai mun ba kaga wannan ai wato a cewa bai min din ba ya fi cancanta ma a ce gaba ɗaya bai zan karba zai mun ba tunda ko da na ce ya ishe ni amma na ce bai min ba ya nuna ake nan gaba ɗaya ƙana ma cewa bayan da za a yi shiga tunda na ce bai min ba kaga ba zan shiga ba kenan to sai mu tashi al'amu an gama bayani akan al'amuru wannan hari za a shiga a mafasi na gaba wanda shine mafasul amin wanda fasar ahmed din nan malamai da yawa sun kullo masa ko sun yi littattafai daban-daban ma a kansa iyaka shi kaɗai matsalar kamar karrafi almajirin shi wannan izuddin ibn abdulsalam da shi an yi kira shi sunna ne ga yi littafi babba a wato a kan shi umumi da wasu da mujalladi habbi ne gaba daya a cikin kawai matsalolin umumi da wasu ne musamman su yi akwai wani malami ma da wani allah na nan da ransa wanda shi ma ya yi littafi a kan wasu umumi da hususi a littafin da aka rubu ya nuna kwarewa a cikin da sauran littafin ne su a can a jami'a asar aka ce to an yashin sunci a ba shi matsayin profeso saboda binciken da ya wadatar ko a ya ne gamsarwa ne to to alhamdulillah na kamar wannan wani nayan da kare da ta faɗa wa juna misali kamar abun da ta shafi ma'amala ta dukiya ma a ce ko zakka ko sadaka ko hajji da dukiya ta haramu
wannan aka gaiwa to ai hannun don wani abu ne daga waje ba na ciki ba ne an fahimta ka ga kaba wannan hannun don wani abu ne na daga waje saboda yanzu idan ka ajiye miliyan ta halal ka ajiye miliyan ta haram da Allah za ka ga wani bambanci tsakaninsu sai dai dalilin cewa kawai ita wannan ta zo ne ta fuskar haram wannan ta zo ta fuskar halal amma yadda suke daidai ne shi yasa ka ga ba wai wata sifa ce a cikin wannan din da za a ce ai ta bambanta da wannan ba shi yasa nahyu ne lil kharij yawa zai zama a cikin bangaren nahyu lil kharij wanda kenan a haka din kenan a matsalar idan da a ce mutum da dukiya ta haram a hannunsa ka a ce ai ba sai ya fidda zakka ba saboda abin sai zama ƙarin ƙari ma akai in an ce an shar'anta zakka don a rage talauci a cikin al'umma to shi wannan ya tara dukiya ta haram ja to tunda ma ta haram sai kai ya fidda zakka kaga abin ya ƙara zamowa laifi bisa laifi saboda talaucin da ake so a rage da shar'anta zakka a cikin al'umma yanzu shi aka ce kai to ba amma ƙara ba shi dama ya ƙara tara dukiya ya ta tarawa ba yau to shine fahimta wanda suka ce a ai anan duk da haka za a ce fitar da zakka a ko da dai bata isa masa ba saboda ko ba dukiyarsa ba ce amma dai wannan bai kore cewa a ce sai ya fitar din ba yauwa duban cewa ai akwai wasu abubuwa akwai wasu dalilai da ake duba shi kansa a kan shar'antar zakka wani aka ce an kyale ta shi wanda zai zama kawai ƙara samun dama mata ya ƙara tara dukiya kuma al'umma wanda suke bukatar samun zakka don ya rage musu wani raɗaɗi na rayuwa ba a ba su ba kaga abin ya ƙara zamowa zulma ba a ruha ko ka ba yawa kan magana masu laifin ina al'aksari a wannan laifin ina al'aksari Eh.
wata malamin suka faɗa eh a nan kamar saɓanin shi kamar abu hanifa da ya ce hanyar haka ya yi cewa bai kore ingancinsa ba amma ya haɗu da wata suka ne wadda ta sa aka yi hani daga gare shi shi yasa shi ma abu halifa ba wai ya ce abin daidai ne ba amma abin da ya ce shi ne ba a ce gaba ɗaya ba daidai ba ne abin da ake bukata shi ne a dawo a kau da wannan sufa yawa a dawo a kau da sufa in aka dawo aka kau da sufar ba shi kenan ba a komai ya daidaita kamar auren da aka yi da shigarin shi yana ganin da an dawo an ambaci sadaki komai ya yi daidai yau ko musayar da aka yi da ƙari da an mai da ƙari shi kenan sai a ce ai ta dai- ta yi daidai dama ba wai an yi hani daga musayar ba ne amma abin da aka yi hani shine yin ƙari yau ba cewa an yi ƙari a ciki yau shine ne da aka yi hani daga gare shi to alhamdulillah akwai tambaya ko to akwai wanda yake tambaya cewa mutum ne ya mutu ya bar ya'ya hudu mata da kuma ya'ya uku maza wato wasa lasata abana da yake ba aula da wai da uwa kuma ya bar naira dubu hamsin menene abinda kowanne zai gada a nan da za a ce da farko za a raba duke shida a a ba uwa kaso ɗaya a cikin shida kuma yanzu ya'ya uku maza suna da kai kawuna shida mata hudu kuma hudu ya zama kai goma za a ba su biyar biyar ya kare musu amma ya tawafiki da nasu su ko an an mai da su biyar aka ɗauka aka yi sau shida ya zama talatin a talatin nawa ne sulusun talatin biyar in aka ɗau biyar aka ba wato a ɗauka wannan nasu goma a biki shida ya zama sittin in ya zama sittin aka ba ita uwa a rabanta nawa ne a sittin goma kenan ko to saura hamsin hamsin ɗin nan za a kasa goma in aka kasa goma ya zama nawa nawa kenan biyar biyar to su ya'ya mata kowace a bata biyar biyar hudu kaga ishirin kenan su kuma ya'ya maza kowanne a ba shi goma goma uku talatin kenan kaga hamsin ɗin ta tafi kenan shi yasa za a ci wannan naira dubu hamsin wannan naira dubu hamsin amina bukatar sai an kasa ta gida sittin yau naira dubu hamsin ɗin nan a kasa ta gida sittin in an kasa gida sittin ita uwa wato a bata nata kasar a bata goma a cikin sittin din saura kaso hamsin shine za a raba wa yannan ya'yan da namiji a bashi kaso goma ya mace a bata kaso biyar to Allah taimaka wani mai sauki dubu hamsin din a ce an kasa sittin ko shida sai yan ɗigo a kai to kaga kowace ya mace za a bata wannan wato a cikin dubu biyar ita uwa za a bata dubu goma sha ɗaya da wani abu ko za a ina za dubu hamsin ne ko aka ce aka sa sittin ko yawan duka ɗari takwas da talatin da uku ko yawan ita uwa za a ba ta dubu takwas kenan da ɗari uku da talatin da uku kowace ya mace kuma za a ba ta dubu takwas da talatin ɗari takwas da talatin da uku sau biyar wanda ya kama dubu hudu da ɗari ɗaya da sittin da shida ko duk namiji kuma za a bashi dubu takwas da ɗari uku da talatin da uku duk namiji to alhamdulillah su karanta fata ɗaya da salatul fatiha